عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب Jama'a assalamu alaikum barkanmu da yau barkanmu da kasancewa da ku a wannan shiri inda zamu gabatar muku da karatun littafin Ashafa wanda Sheikh Ibrahim Gajale ke gabatarwa shirin da kamfanin Gitar Nigeria Limited ke daukar nauyin kawo muku wanda ni Lawali Ibrahim Babangida daga nan gidan Radio Progress Gombe zan jagoranci gabatar da shirin akramakallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين za mu shiga da da karatun mu na asifa bi tarihi gugul mustafa sallallahu alaihi wasallam daga inda waccan darasin mu ya tsaya wa ayatul qamari kanat laylan wal aratu min an-nas bil layli al hudu wa sukun wa ijaful abwabi wa qad tasarrufi wa la yakadu ya'rifu min umuri samai shay'an illa ma rakata zalika wa tabara bihi ولذلك ما يكون الكسوف كسوف القمري كثيرا في البلاد فأكثرهم لا يعلم به حتى يكبر yace ayar wata mana alamar wata da dare dama wata yake fita al'adar mutane kuma da dare alhudu na shiru kowa ya shiru ya bacci da kuma natsuwa wai jaful abwabi kukkulla kofofi ma ake da dare wa kad tasarrufi ya wace wace ma yanke su ake da dare wala yakadu ya'rifu min umuri sama shay'an illa man rasala zalika ba wanda ya san wani abu ya faru a sama sai wanda ya zauna ya da kashi wannan abun da yake in ya san abu zai faru ko kuma a'a shi ya zauna ne shi bai yi bacci ba sai ka samu shi kaɗai ne ya san ma wani abu ya faru a sama wa ta bada bihi wanda ya damu da wannan din wani zalika ma ya kunu kusuhul kamariyu kasiran fil biladi da yawa wannan kama wata yakan faru a garuruwa amma mafi yawan mutane ba san ma ya faru ba sai mutum an ba shi labari ta ji a an kama wata ya ce to shi bai sani ba yana bacci wa kasiran mimma yuhaddisu siqatu bi ajaiba yushahidunaha min anwarin wa nujumin dawali'a إذا من تظهر في الأحياء أحيان بالليل في السماء ولا يلم عند أحد منها yace shi yasa da yawa amintattu ko kuma manyan mutane sukan ba da labari da wasu abubuwa da suka faru da daddare wanda su sun ganki ko wani haske aka gani da daddare ko wasu taurari sun fito ko a wata wani lokaci ce an ga tauraruwa mai wutsiya a an ga wata tauraruwa ta yi kama da kaza duk waɗannan sai su faru su bayyana a wani lokacin da daddare a sama amma mutane ba su sani ba ma saboda duk kowa yana san yana baccin sa bai san abin da ya faru bayan gari ya waye aka fara bada labari wani yace to ni ina bacci wani ba san abin da ya faru ba wa kharaja dahawi wa kharaja dahawi fi mushkil al hadith am asma'a binti umays min dariqaini dahawi ya fidda a cikin abin da yake rikitarwa wannan wannan hadisi wanda ba za a iya gane shi daga far ɗaya ba an ya karwa daga asma'a binti umays daga ta hanyoyi biyu ya fidda wannan mushkil al hadisi anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallama كان يوحى إليه ورأسه في هجر علي ولم يصلي الأسر حتى غربت الشمس ينزكو مغانا مغانا رانا manzala sallallahu alaihi wasallama ana masa wahayi ne a lokacin kuma ya riga sayyidina ali ya miƙe kafarsa manzala ya ɗora kansa kan shinya sayyidina ali to sai sayyidina ali bai samu ya sallar da asar ba har rana ta fadi ali bai samu ya sallar ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama asallaita ya ali qala la فقال اللهم إنه إنك إنه كان في داعتك وداعة رسولك فردد عليه الشمس قالت أسماء فرأيتها غربت ثم رأيتها دلعت بعدما غربت ووقفت على الجبال والأرض وذلك بالصحباء في خيبر قال وهذا حديثان ثابتان ورواكما ثقات yace manzala sallallahu alaihi wasallama ya dora kansa akan cinya sai na aliyu aliyu bai sallalla asar ba har rana ta fadi da ta fadi sai manzala sallallahu alaihi wasallama masa aliyu kai sallah kuwa sai na aliyu ya bani ba ya rasulullahi sai manzo Allah ce ya ubangiji shi aliyu nan fa yana cikin biyayyar ka ne kuma yana cikin biyayyar annabinka saboda ka ka dawo masa da rana asma'u ita tana da hadisin tace ina gani rana na ganta ta fadi kai na ga rana ta fadi fitowa sai na ga ta zo eh sai sai yawa sai ce na sai na ganta tace sai na ganta ta fara sai na ganta kuma ta sake bullowa bayan ta fadi sai na ga ta zo ta tsaya akan duwatsu ciru ba ba ta tafiya ba ba ta sake tafiya ba tana ciru ta tsaya akan duwatsun akan ga sanan mana kana ganin rana akan duwatsu kana ganin rana a ƙasa mana ga sanan dai kamar ta sake dawowa kenan akwai ta yace kuma wannan abin ya faru a sahaba'u a khaibar kala yace to waɗannan hadisai guda biyu da na wata da na rana dukkan su tabbatattu ne wanda suka rawace su kuma amintattu ne wa haka dahawi wa anna ahmad ibn salih kana yaqulu la yanbaghi liman sabiruhu al-ilm wa takhallufu an hadhihi hadisi asma'a li'annahu min alamati nubuwati dahawi ya haka da shi ahmad ibn salih ya kasance yana cewa ai bai kamata ma wanda hanyarsa nan na ilimi ne yace ya saba daga daga kiyaye hadisin asma'u inna asma'u bint umaysh yace domin wannan hadisi yana nuna cikin alamomi na annabtar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine na na rana din da shine hadisin hadisin asma'u din warawa ibn sunan bukhari fi ziyarat al-mangazi روايته عن النساء لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر قومه بالرفقة والعلامة التي في العير قالوا متى تجيء قال يوم الأربعاء فلما ذلك اليوم اشرفت قريش ينظرون وقد ولى النهار ولم تجي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزيد له في النهار ساعة وهو بسر عليه الشمس يتي هل يرزو يونس بن بخير يا رويت حديثي shi kuma a cikin ziyada na na magazi a cikin littafin ziyaratul magazi yace ya rawaci riwayar da aka karba daga ibnu isaga yace yayin da aka yi isra'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ba wa mutanen sa labarin cewa ya hadu da karukan su ma'ana ya hadu da tawagar larabawa da suka fi can sham sai abin kayayyaki yace ai na hadu da karukan kuma na hadu da mutanen ku suna suna dawowa sai har ma ya gaya musu abin da ya gani a cikin wannan wannan karukan to da ya ba su wannan labari sai suka ce to mun ji yaushe mutane namu za su dawo manzo Allah ya ce za su dawo ran Laraba to sai wani abu ya faru abin da ya faru sai ta raƙubin su ɗaya sai ya bata suka ta neman sa ba su garji ba to shi sai ya kasance ran Laraba da manzo Allah ya ce za su dawo sai Laraba ta zo har rana ta kusan faduwa kuma ba su dawo ba to sai gwaitawa kuma suka tattara suka ce za su ga ƙarshen maganar manzo Allah sallama gwaitawa suna zaune suna daku to gashi ka ce za su dawo ran laraba gashi har yanzu sai manzo Allah sai ya roki Allah ya ce a ƙara masa awa ɗaya a cikin ranar aka aka tsaye da ranar aka hana ta faduwa ta tsaya dole ta sai da sai da wannan ne suka dawo aka ga sun dawo sannan ranar ta je ta fadi sallallahu alaihi wa sallam fasulu fi nab'il ma'i min bayna sabihi wa tafsirihi bi barakatihi wannan fasalin kuma zai karantar da mu bugar ruwa tsakanin yatsun annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma mu'jiza ce domin ruwa ya buga a cikin jiki jiki jini ne da jini ne yake cikin jiki ba ruwa ba in ma da ruwan ba za a ga ruwan ba to amma ruwa ya buga tsakanin yatsu to wannan mu'jiza ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yawaita abinci da albarkan hannun annabi manzo Allah in hannun sai ta abinci abincin yawa yake kai a shi a ci ba zai kare ba ko kuma ya amfani da shi ya amfani da shi ba zai kare ba amma al-ahadithu fi hadha fa kathiratun jiddan hadisai a cikin wannan cewa ruwa ya buga tsakanin yanzu manzo Allah sallama ko kuma manzo Allah ya taba abinci abinci yayi albarka yayi yawa to wannan hadisan suna da yawa kuma yawan ma da gaske rawa hadisan nan ilma'i min asabi sallallahu alaihi wasallam jama'atu min sahabati jama'a da yawa cikin sahabbai sun rawaishi hadisin ruwa ya buga tsakanin yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin su minhum Anas wa Jabir ابن مسعود أنس بن مالك يا رويته حديث جابر بن عبد الله يا رويته عبد الله بن مسعود يا رويته حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر الفقيه رحمه الله وبقراءة عليه حدثنا القاضي عيسى بن سهل حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد حدثنا أبو عمر بن الفخار حدثنا أبو عيسى حدثنا يحيى حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي الهت عن أنس بن مالك رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهان صلاة العصر فالتمس الناس وضوءه فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فودع في رسول فودع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتودعوا منه قال فرأيت الماء ينبوء من بين أصابعه فتودع الناس فتتودعوا من من عند آخرهم. يقول أن حديثي فيما للتافي القاضي يديه أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر في الفقيه shi ya ba mu hadisin Allah ji kansa ina a lokacin nake karatu a wajensa shi kuma yace alqali Isa ibn Salim shi ya ba su hadisin shi kuma yace Abul Qasimi shi ba Hatim ibn Muhammad shi ba ba hadisin shi kuma yace Abu Umar ibn al-Fakhari shi ba hadisin shi kuma Abu Umar yace Abu Isa shi ba hadisin Abu Isa yace Haya al-Majri Imam Maliki shi ba hadisin shi kuma yace Malik shi ba hadisin Malik ibn Anas Malik kuma yace ya karba daga Ishaqa Ishaqa dan Abdullah ibn Abi Dalhata shi kuma Ishaqa ya karba daga Anas ibn Malik Anas ibn Malik shi ne sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sallar asar yayi mutane suka nemi ruwan da za a alwala da shi shine alwadu'a idan aka ce wudu alwalan kansa idan aka yi wawin fataha alwadu'a a abin da za a alwala da shi shine ruwa
sun nemi ruwan da za su yi alwala da shi ba su samu ba sai aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallama da abin da za nan kuma wadu'in wannan na biyu wancan alwadu a ruwan da za a yi alwala da shi shi kuma wannan wadu'in na biyu bai wadu'in shi kuma kokon da za a zuba ruwan abincin a ciki ruwan ruwan alwalan a ciki duka da kokon da ake zuba ruwan a ciki ana ce masa wadu'u ruwan kansa da za a yarda da shi ana ce masa wadu'u saboda haka na farko ruwa ake nufi na biyu nan kuma kokon da za a zuba ruwan a ciki aka dauko manzo sallama kokon da ake so a zuba ruwan babu ruwan a ciki aka kawo masa saboda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi zalika ina iya damu manzo sai ya zo ya sa hannunsa a cikin wannan kokon ruwan yana sawa wa amara na fa ayata wadda minhu manzo Allah ya ce to ga wannan ku yi alwala da shi kawai sai ana sai ce ina gani fara'aitun ma ayan bo min bayna sabihi sai na garwa yana bubbuga sir tsakanin yatsun annabi yana shiga cikin wannan gogorwa kuma da ya bubbuga ya shiga fata wadda annas ta ta wadda min inda akhir duk yawan mutanen da muke tare da su kowa sai da ya alwala da wannan ruwan ruwan bai kare ba wannan ya alwala ya ba wannan wannan ya alwala dukkan su mutanen gaba da duk yawan su dukkan su kowa sai da ya alwala warawahu aidan an anas sun qatada qatadatu qatada ya rawaito wannan hadisi daga anas wa qala yace bi ina in fihi ma'un yanmuru asabi'ahu aw la yakadu yanmuru yace shi kuma a hadisin sa yace an kawo annabi sallama da kokon ruwa akwai ruwa kadan a ciki wannan ruwan ba zai iya dulmura yatsun mutum ba mana yatsun ba za su iya tsunduma su tsume gaba ɗaya su shiga cikin ruwan aula ya kadu ya muru ko kuma ruwan ba zai iya kusan ba zai kusanta ba ma a ce yatsun sun sun bata a cikin ruwan qala kam kuntum sai annabi ya tambaye ku nawa ne wanda za su yi alwala qala sai yace zuha a salasiyatin mun kai kaman 300 an kai mutum 300 amma manzo Allah sallama da ya sa hannunsa a cikin gobar ruwan da ruwan ya buga tsakanin yatsunsa da ya ba wa mutane duk mutum 300 kowa sai da ya alwala ka san ko ruwan da yayi wa mutane alwala mutum ɗari uku ai ba karamin ruwa bane wa fi riwayatin anhu wa hum bi zawra inda sugi riwaya riwayar shi Anas din da yake a abun ya faru ne suna wani waje da aka ce masa zawra'u wajen kasuwa ne warawo aidan humaydu wa thabit wa hasan wa anas humaydu da thabit da halas dusra da anas wa da hasan kai dusra wa wannan hadisi daga Anas bin Malik ne wa fi riwayati humaydu riwayar humaydu qultu kam kanu sai ce su nawa ne na ce su nawa ne ƙara sai shi tamanin da rajula shi kuma yace mutum tamanin ne wani hawa an sabitin anhu eh wannan hadisi ya karba daga sabitu shi ma dai ya karba daga shi shi shi anas din wa anhu aidan har yanzu wa hum nahawu min 70 rajula wasu wani kuma yace a sun kai mutum 70 wa amma ibn mas'ud abdullah bin mas'ud fa fi sahih min riwayati al-qamata anhu hadisi ingantacce wanda riwayar alkama daga gare shi yace baina ma nahnu ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laysa ma'ana ma'un fa qala lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam udlubu man ma'ahu fadlu ma'in fa utiya bi ma'in fa sabbahu fi ina'in thumma wada kafahu fihi faj'ala al-ma'u yanbu min bayna asabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yanda ya rawaci hadisin shi kuma yace muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam abdullah bin mas'ud kenan yace to babu ruwa a tare da mu ba mu da ruwan da za mu yi alwala sai manzo Allah sallama yake mana to a nemo wanda yake da ragowar ruwa waye ne ruwan yake da ruwa wanda ya saura ya saura masa yace sai aka kawo ruwan kadan sai manzo Allah ya dauki wannan ruwan sai ya zuba shi a cikin gogo sai ya kawo tafin hannunsa sai ya daura akan ruwan sai muka ga ruwa yana bubbuga tsakanin tiyatsun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma haka ya rawashi hadisi wa sai sai an salim ibn abil jadi an jabir radiyallahu anhu حدث الناس يوم الهديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتودع منها وأقبل الناس نحوه وقال ليس عندنا ماء إلا ما في ركوتك قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الركوة وجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون شيكما حديث صحيح وندا كربلا كسالم بن أبي الجادي وندا كربلا كجابر الله قال مسا يردا yace mutane sun yi kishi kishi ruwa ne ya kama mutane ranar hudaybiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga a shi kuma a gabansa akwai wani wani tulu na tulu da ake zuba ruwa ya ce to manzo Allah sallama yayi alwala da wannan ruwan da yake cikin tulun to mutane sai bayan yayi alwala sai mutane kuma suka zo wajen annabi suka ce masa ba mu da ruwan ruwa babu ruwan ruwan sha babu ruwan komai sai wanda yake cikin wannan dan dan tulun naka sai manzo Allah sallama ya kawo hannunsa sai ya dora akan wannan akan wannan tulun sai ruwa yayi ta bubbuga yana yana yana yana buga a tsakani ya zama zala salama kamar yadda ka san magudanin ruwa ko kuma kamar yadda ka san idaniyar ruwa in ruwa zai fita za ka ganta sir ba haka ruwan yayi ta zuba a tsakani ya zama zala salama wa fi cikin wannan hadisi fa qultu kam kuntum sai na ce ku nawa ne ya tambaye shi mu da bada hadisin yace ku nawa ne a lokacin qala sai law kunna mi'ata alfin laqafana wannan ruwan abin da nake labarin da nake baka wallahi ko mun kai dubu ɗari ne ruwan zai ishe mu amma kunna kamsata a tara ta mi'atan mu ɗari goma sha bakwai ɗari ma'ana ɗari sau goma sha biyar shine dubu da ɗari biyar kenan mu dubu da ɗari biyar amma ruwan ya ishe mu amma ina tabbatar maka cewa da mun kai dubu ɗari ma za wannan ruwan zai ishe mu kowa zai sha ya ƙoshi kuma kowa zai alwala wa ruwa mislu wa anas an jabir an rawa shi wannan hadisi an karbe shi daga Anas da Jabir an ya karba daga Anas kuma Anas ya karba daga Jabiru wa fihi annahu kana bil Hudaybiyah duka dai suka ce abun ya faru ne a Hudaybiyah wa fi riwayat al Walid ibn Ubadah ibn Samit anhu fi hadith Muslim al-Dawili fi dhikri ghazwati Buwadi qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Jabiru nadil wudu'a wa zakara hadith bi dulihi shi ma dai riwayar Walid ibn Ubadah ibn Samit wanda ya karba daga shi Jabir din yace hadisin Muslim ne dogon hadisi shi kuma abin ya faru a yaƙi na buwaɗu ma'ana abubuwan sun faru ba sau ɗaya ba kenan sai yace shi Jabir yace manzo Allah sallallahu ya ce mini ya Jabiru kawo mini abin zuba ruwa abin da za a rula a ciki sai shi ne ambaci hadisin yace aka kawo shi manzo Allah sallallahu ya sa hannunsa a ciki hannun yayi ta bugar da ruwa har duk mutane suka suka amfani da shi wa annahu la yajid illa qarata fi azla'i shajibin fa utiya bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فغمزه وتكلم بشيء لا أدري ما هو وقال نادي بجفنة الرجل فأتيته فوضعتها بين يديه وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بخل يده في الجفنة وفرق أصابعه وصب جابر عليه وقال بسم الله قال فرأيت الماء يفور من بين أصابعه ثم فارت الجفنة واستدر حتى امتلأت وأمر الناس بالاستسقاء فاستقوا حتى رأوه فقلت هل بقي أحد له حاجة فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الجفنة وهي ما لها يشيكما أن حديثي yace wannan hulal ji illa qarana ba a samu ruwa ba sai digo daya wanda aka same shi fi azla'i tajwin a cikin wani dan gogon ruwa wanda ake hadawa ake rufe shi da kaba kabar da bino sai aka kawo annabi shi wannan din wannan gogon da aka kawo shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zunguri wannan gogon sai ya faɗi wata magana wanda ban san abin da annabi ya faɗa ba sai ce a kawo shi wannan gogo ne sai annabi ya ce to aje a kawo wannan tulu ko kuma wannan inda mutane gaba ɗaya suke zuba ruwan su in za su yi amfani da shi matun da dama ana tafiya da abu kamar misali kamar a ce drum wannan drum din gaba ɗaya da shi dama a shi ake zuba ruwa in za a yi amfani da shi yace a ɗauko wannan drum a kawo to da aka kawo shi sai manzo Allah sallama sai ya zo sai yace sai na zo sai na ajiye shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam nan abinda mutane suke zubarwa a kai sai shi jabi ya ambata shi manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo hannunsa ya sa a kai da ya kawo sa ya kawo hannu ya sa sai ya rarraba yatsun sa tsakanin a cikin wannan wannan wannan abin zubarwa sai jabiru ya ce wa sabba jabiru alaihi sai jabiru ya zo ya juye wannan dan digon da ya rage ya juye shi a cikin wannan abu tunda dama da yana cikin tulu ko kuma yana cikin buta misali to sai kawo ragowar wanda yake cikin butan sai ya zuba a cikin wannan katon inda mutane suke zuba dama ba kuma a ciki yace wasa darat hatam talat to sai na ruwan ya shiga ya kewaye sai na ga ya shiga sai wa amara nasa bil istiqai manzo Allah ce to kowa ya je ya sha duk mutane suka sha kowa sai da ya koshi sai sai na ce hal baqi ahadun lahu hajatun nace akwai wanda wanda ya saura yake da bukatar ruwa sai manzo sallama ya daga hannunsa yana dagawa sai naga wannan abin da ake zuba ruwa a kai din ya shika ya shika dam da ruwa wana a cikin yatsun annabi ruwa ya fita har ya shika wannan din wani shabi wuce annabi sallallahu alaihi wasallam fi asfarihi bi idawatin bi idawati ma'in wa qila ma ma'ana ya rasulullahi ma'un ghayruha fasakabaha fi raqwatin wa wada isbahu wa salaha wa ghamasaha fil ma'i wa ja'ala nasu yaji'una wa yatawadda'una thumma yaqumuna shi kuma hadisin da aka karɓa daga Sha'biyu da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin tafiye-tafiyensa an kawo masa da da wani abu wani kurtu wanda ake zuba ruwa a ciki shine idawa mai kama da tawada to wani wani gogo ne dai kamar na na ƙwariya haka to da aka kawo masa sai muka ce masa ya Rasulullah fa ba mu da wani ruwa banda wannan ruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai juye shi a cikin katon abu shine rakwa babban katon abu inda ake zuba ruwa sai sai da ya zuba shi sai na ga manzo Allah ya dora yatsunsa a kai a tsakiyar wannan abin sai daga ya dulmuyar da hannunsa a cikin ruwan sai mutane suna zuwa shi ma annabi ya dulmayar da hannunsa ya ya bacci yana yana cikin ruwan sai naga mutane suna zuwa suna ɗiba suna zuwa suna alwala wannan sun mai muna kowa in ya ɗiba ya je ya alwalarsa wancan ma zai ɗiba duk mutane har suka ƙare annabi sallallahu alaihi wasallam hannunsa yana ciki to sai da kowa da kowa ya gama alwala kowa ya gama alwala mai sha ya gama sha to shi ke sai annabi ya daga hannunsa sallallahu alaihi wasallam qala tirmidhi tirmidhi ce wa fil babi عن عمران بن حسين ومثل هذا في هذه المواد الحفلة والجموع الكثيرة لا تتدرب التهمة إلى المحدث به لأنهم كانوا أسرع شيء إلى تكذيبه لما جبل عليه النفوس من ذلك أشبه wannan babi hadisin da aka karɓa daga Imran bin Hussein ya ce a irin wannan ya faru ne a guraren taro daban-daban kuma jama'a suna da yawa a wajen tunda an ci kaji sahabbai sun kai mutum dubu da wani abu ko dubu da ɗari biyar ya ce to tuhuma ba za ta faru ba ga wanda ya ba da wannan hadisin a yi masa shiru in dai ƙarya yake domin su mutane su sahabbai sun fi kowa saurin ƙaryata mai ƙarya saboda mutane an halice su akan abu in dai ba a yi da shi ba za a ƙaryata shi amma an ba da hadisan nan ruwan da ya rawaita hadisin in ya faɗe shi duk sahabban sun ji labarin da yake sun sani abin ya faru ba wanda ya taba cewa a hadisin na fakariya ne bai faru ba ba a yi haka ba wala wali annahum kanu mimman la yasqutu ala badil su sahabbai ba sa shiru idan wani ya faɗi ƙarya duk wanda ya faɗi ƙarya za su ce a ba haka bane to amma kuma wannan hadisi na cewa ruwa ya buga tsakanin ya zama zalisa ba wani sahabi da ya ce shi a abu bai faru ba fa haula yadarrawa haza وأشاؤوه ونسبوه دون الجماع الغفير له ولم ينكر أحد من الناس عليهم ما حدثوا به عنهم أنه فعلوه وشاهدوه فصار كتصديق جميعهم له يسي ونن سر ويسي ونن كما سن daidaita shi sun yana shi kowa da kowa duk da sahabin da baya nan lokacin da bai faru ma ya ji labari saboda da aka dawo kowa so yake ba da labari kuma ana ta ba da labari wanda suka ba da labarin kuma suka danganta cewa mutane da yawa ne abin ya faru a gaban su kuma a cikin sauran mutane wanda ba su halatta ba ba wanda ya inkari akai ba wanda ya musu inkari ya ce abinda suka bada labarin ba haka bane ko kuma annan falo cewa a su suka aikata abun duk babu wa shahadu cewa ko kuma a sun ganci to sai ya zama shiru din sahabbai da suka yi shiru gaba ɗayan su ana bada labari ba wanda ya musa ba wanda ya karanta labarin to ya zama kamar sun gaskata labarin gaba ɗaya sabbai suke da wannan labari faslun rabewa insha Allah wa ma yushbihu hadha min mu'jizatihi tawjiru ma'i barakatihi wa ibti'azihi bi nafsihi wa da'watihi yace abin wanda yake kama da wannan a cikin mu'jizozin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bubbugar ruwa albarkan annabi sallallahu alaihi wasallama wajen da babu ruwa ruwa ya ta bubbuga ya ta zuba saboda albarkan manzo Allah sallama da kuma ruwan da babu ruwa a wajen manzo Allah ya shafi abu ya taba waje kawai sai waje ya tafi da ruwa shi ma yana da cikin wannan ko kuma manzo Allah ya addu'a wajen da babu ruwa ya addu'a ruwa ya zo ya cika wajen duk wannan yana da cikin mu'jizin manzo Allah sallama fi ma rawa malikum fil muwaddai am mu'az ibn jabal fi qissatin ghabat tabuka wa annahu warada al-aina wa hiya تبل بشيء من ماء مثل الشراك فغرفه من العين بأيديهما ليس ما في شيء ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه وعاده فيها fajara bima in kasirin fasakan nasu wannan hadisi maliku ya rawaice shi a cikin muwadda wanda ya karba daga mu'azim bin jabal a cikin istar yakin tabuka cewa sun zo wani waje inda ruwa yake bubbuga mana magudani idaniyar ruwa sai suka samu wannan idaniyar ta yi denci denci haka da wani abu kamar ruwa amma fa abin ba yawa denci ne ake ganin sa kamar wanda kofar ma gaba ɗaya ta bata fi kamar kofan inda ake zuba takalmi inda ake sa wato wannan tsinkiya ta takalmi mana yar karamar kofa ne sai aka ga wani denci denci yana a cikin wannan idaniyar ruwa amma ba wai ruwan ne zahiri gashi nan ba to da suka ga wannan sai suka da yake dama sun nace ruwa ne sai aka dan yace haka aka aka dan ya zama kaman dan rami sai aka ga ruwan sai aka ɗebo wannan ruwan da aka ɗebo wannan ruwan da aka samu sai suka ɗebo shi da hannu su ma suka ɗebo shi suna tattara shi suna tattara shi sai suka kawo manzo Allah sallama shi wannan ruwan da suka kawo masa sai ya wanke fiskarsa da wannan ruwan ya wanke hannayensa sai ya yace to a mai da ruwan a inda aka same shi da aka dauke ruwan aka mai da shi shan kawai sai aka ga ruwa ya babbako ya zubo da yawa kowa da kowa ya sha ya koshi kuma mutane suka je tabuka suna da yawa قال في حديث ابن سابا يفعل في حديث ابن سابا yace fan kharaqa min al-ma'i ma lahu hissun ka hissu sawa'i yace ruwan da ya tashi bubbuga bayan an dauko ruwan da manzo Allah ya wanke fiskarsa da shi ya wanke hannunsa manzala ce a mai da shi da aka mai da shi wannan dan gurbin da inda aka aka hada aka same shi aka ɗebo shi da hayaku da hannu kai to da aka mai da ruwan a waje kawai sai aka ji ruwan yana wani kururuwa kamar da yadda idan kogi ya kawo ruwa an yi ruwa ruwan sama ya yi yawa kogi ya kawo za ka ji wani ƙara ruwan yana ƙara haka ji aka ji wannan ruwan yana ƙara ina sawa yi Allahumma salli ala bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره يوم الدين العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين To masu sauraron mu a nan zamu dasa aya a cikin wannan shiri na karatun littafin Ashafa a madadin kamfanin Get Out Nigeria Limited da dauki nauyin kawo muku. Sai Sheikh Ibrahim Gajali da ke gabatar da karatun ni Lawali Ibrahim Babangida daga nan gidan Radio Progress Gombe da ni jagoranci gabatar da shirin nake cewa mu tara shiri na gaba.
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب